الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira na ba da jira sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na bakwai a wannan zuwa mai albarka suratul nur inda za mu tashi darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka za kuma mu tashi aya ta hamsin da uku daidai muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa da kuma wa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu بسم الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل شئتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah madaukakin sarki yake wa aqsamu billahi suna yin rantsuwa da Allah madaukakin sarki da da imani mutuka rantsuwa cewa la in amartahu idan ka umarce su na cewa su fita yaki la yakhrujunna za su fito rantsuwa take da cewa in dai annabi ya umarce su na su ta yaki za su fita sai Allah ya ce kun ga ya mutu da su kuci mu sai kun yi rantsuwa ba atun ma'rufa kawai abin da ake bukata wato a ga biyayya sananniyar biyayya da zara annabi ya ce ai kaza ka yi din ba sai an rantsa ba inna allaha khabirun bima ta'malu lalle ubangiji madaukakin sarki ne ba da labari dangane da ababen da suke aiwatarwa sai Allah ya ce kul adi'u Allah ke ne da su ku ba Allah madaukakin sarki wa adi'u rasula kuma ku yi biyayya ga manzansa fa in ta wallau idan ku ka ba da baya fa inna ma alaihi ma ummila lallai duk abin da wato alaihi ma ummila abin da ya dauko na nauyin yana kansa wa alaikum ma ummiltu kuma nauyin ku yana kan abin da aka dora muku na nauyi yana kan lakum dinukum wa liya kenan wa in tudi'u kuma har kun annabi alaihi salatu wa salam biyayya kuwa ta ta bi to za ku shirya wa ma ala rasul to ba abu da yake kan manzon nan da kuke gani kuke faɗa wa maganganu na dabaru illa balagul mubin in ba isarwa wanda take mai bayani ko kuma bayyana ko sananniya ga kowa malai yake ya kula da ala mukbiran al ahli nifaq wannan ayat da muka fara da ita Allah yana magana ne akan ma'abota munafurci yana ba da labari a kan su cewa wato annabina kanu ya halibuna da rasulu sallallahu alaihi wa sallam wadanda suke yin rantsuwa ga manzo kira da annabi Allah tabbata a gare cewa la ila amartum bil khuruji fil gadwi la yakhrujanna wato la ila amartum idan ka umarce su na cewa su fita yaki za su fita to kina Allah ba wajen sarki yake kullu tuqsimu aina tahliku kada ku rika yin wannan rantsuwar da'atun ma'rufa ma'ana shine da'atukum da'atun ma'rufa wato ai kad ulima da'atukum biyayya da kuke wa annabi alaihi salatu wasalam an santa shine ma'rufa biyayya da kuke wa annabi sarra ko yara ne so ne sananne me yasa sai ma da yake kad ulima da'atukum inna ma hiya qaulul la fi'lun ba'u magana ce ta baki da waka amma ba a yi aikace sai dai mutane su ta sarra ko yara shine irin abin da wato malamai suke faɗa ta raƙumin yara shi ne za ga raƙumin ya doji ta tsalle amma da yaro ku da kowa zai koma suru to irin wannan soyayya da yawan mutane suke wa ko da yawan munafukai suke yi wa annabi alaihi salatu wasallam in dai annabi zai ce ai kaza ka ji kuma ka cika gari da yi masa waka ko da rubuta wasu abubuwa a kansa mutukar ba ka yi biyayya to ƙarya ne wannan shi ne abin da yake faruwa in dai ba ka yi biyayya to ƙarya ne ta'til ilaha wa anta tad'u hubbahu hadha la'amri fil qiyasi wal yawm لو كان حبك صادقا لاعطاه ان المحب لمن يحب مطيع shine kaida kana ta sabawa Allah kuma kana ta cika gari da soyayyar ka cewa kai kana san Allah kana kaunar Allah sai ma ne yace hada la amri bil qiyas bil yau yace na rantsi da girman Allah wannan awato a musaljama a qiyasi abu ne wanda yake mai nisa ba zai yi maka kwatanta shi da haka sai ne lauka da abbuka sadiqun da sai ko soyayya da kake wa annabi alaihi salatu wasalam ko kake wa Allah ta gaskiya ce da ka da huda ka ji inna al-muhibba liman yuhibbu domin shi masoyi ga wanda yake so biyayya yake ba duk matasa ko mutum bai aure ba zai gane haka idan Allah ya ji rabuwar da sanka ka je ka bata doka ka gani inda kuke zama makokin da ba gawa inda kuke zama kullum ka ce ba ka so ta rika yi da ta daina ba za ta ƙara bi da gurin ba saboda kada ranka ya baci kawai ba wanda zai iya hana ta ta bi amma kan yanzu saboda ta zama majunana tulai da yin bi kuma a kanka romeo da juliet aka zama su za ka duk abin da ka sa ka za ta ko me kake so sai za ta to inda soyayyarka da annabi alaihi salatu wasalam gaskiya ce da hada ta da kai biyayya gare innal muhibba liman yuhibbu mutiyahu lallai shi masoyi ga wanda yake kaura biyayya yake masa to shi ne abin da ba da yake gaya mana a nan cewa in soyayyar munafikai akwai ba dan zalulu rasul munafiki gaba ɗaya annabi ya fito gyara har gyara man mayafi yana gyara man riga an ce ya sako ya mayar amma Allah madaukakin sarki da kansa ya bada adinaikin dan zalulu cewa jagoran munafikai ne shi ne ba wuce yake cewa wai wato munafikin ya tawar maka ke kullum yana nan yana bin annabi alaihi salatu wasalam ko da yaushe amma kuma da zara an yi mutum ma na tattauna a kan wani abu da za a je ya yi kan guri kaza shi yake zarewa da gudu da kirawo munafikai yan uwansa ya gaya mu cewa za a kai hari guri kaza ku sauri ku je ku gaya mu ko ku dau mutane shi za malamin ke cewa ai munafiki ya fi kafiri illa kuma haka ne domin kafin zai nuna ma kiyayya karara amma munafiki ba za ka gane shi ba kullum nan da baya yake kunce yake a gaban ka kana jawo bayan sa ila fi illa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da kyau shine ma da yake gaya mana abin yake cewa irin misalin Allah ya kawo a suratul tauba ya haliduna lakum bi jarzaw anhu ina yi muku rantsuwa don ku yarda da su ba in jarzaw anhu in ku kun yarda da su ba inna la la yarda an al-qawl al-fasiqi to Allah ba zai taba yarda da mutanen da suke fasikai ba ba su fita da yayi Allah ta sannan kuma yayi kuma ga ya mana a wata sura daban ta suratul munafiqun ittakhadhu aymanahum jinnatan ko fasaddu an sabilillah innahu sa'a ma kanu ya'malu dole ke rantsuwoyin da suke rantsuwa daban-daban sai bayan daya jinnatan a matsayin wato garkuwa wasaddu an sabilillah suna toshe hanyar bin Allah madaukakin sarki ya Allah yake nau sa'a ma kanu ya'malu ababan da suke aiwatarwa ko ya munana ba ruwan Allah da abubuwan da suke aiwatarwa na ne na shekantaka na munafuri shi za a malikiya yanzu aka gari doka ana cewa ka ga kaza kai rantsuwa to zai ji alƙali ya je ƙarya kai domin alamar ƙarya shi ne rantsuwa ita kwa rantsuwa tana da mahalli ya ce ka rantsuwa ya ce in dai ba a gurin abin da yake karama kamar rana lokacin azhar ba da lokaci wallahi wallahi Allah sai ne to wannan wannan ƙara tabbatarwa ne amma wajen abin da ake buƙatar za a iya proving ake so kai ba a buƙatar karanti biyan sai karanti ba a buƙatar domin haka kurai wanda bai yarda da Allah ba zai faɗa ne a baki amma ƙarya yake ya san akwai Allah kawai yana wato jahadu da hali wasai kana ta an kutu zulman wa wa ulwa suna mutantawa ne kawai amma zukatan sun san akwai Allah sun sani to saboda haka ba a bukatar ruwa shi yasa malamai suke cewa magabata yawan rantsuwa ya ga diyara ba dafiya yana sa gidaje ya zama kufai abinda ake nufi da kufai shine mutum zai mutu bayan ya mutu kaga ba ba ma jimar addu'a ya tafi kenan wai rantsuwa ba gaira ba dalili da rasa sai ya mutu ba jimar addu'a wasu ba da suka je shi ne zai mutu bai haihu ba ko ɗaya wasu suka ce a ba wanda ya haihu ba ai ko mutum bai haihu ba ko wanda ba su haihu ba amma har yanzu a kana cika musu mune musu addu'o'i ba shi ake nufi ba shi ne ya zauto a ba man jami'i gaba ɗaya a rubin jafin rayuwarsa ko da shi ya cika garin nan da ƙarshen da babu ne na su ba wanda zai jira ne. To shi ne abin da malam yake gaya mana a nan cewa to sufar su ce cewa suna da wannan sufar ko da yake rantsuwa suke yi kawai don su kara zama. kuma haka Allah ya fara a suratul haji alam tara ila alladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abadan wa in qutiltum la nansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazib Dede, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yansarun wannan dai sifar ta ce cewa ba ka duba zuwa ga waɗanda suka yi munafurci ya kuluna da ikhwanihim suna gaya wa ɗan uwansu allazi na kafaru munafukai ne suna karkashin musulmi amma kuma munafukai ne ɗan uwansu su ne kafirai suna gaya musu daga cikin halin kitabin cewa na in ukhrijtu idan aka kore ku la nakhrujanna ma'akum tare da mu za a kore ku wallahi da aka ce ku bar garin nan mu ba ku zani munafukai wani suna gayawa lokacin da annabi yake tattauna a kai da za a kori barin nabi wani kai ruka sai wani guda uku ya yi manyan yahuda bano kuraiza to yayin da ake tattauna wayannan zai ce cewa wallahi in ma an kore ku za mu bi ku kane ku kawai ai zama muke da su amma ba ma tare da su zama muke kawai da su to shi ne Allah madaukakin sarki yake wato suna faɗan la nakhrujan ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abadan wai gaji annabi ne wani ba za mu bi kowa akan ku wallahi ko irin waɗansu da suke kalmomi suke kowa ya irin wannan kalma cewa ba za mu bi kowa akan ku ba wa in kutintu in ba kuka fito yaki ko za a yaƙe ku da nan suran naku da nan suran naku wallahi za mu taimaka muku da zarar za a yaƙo ku kura ku da yake kura mu ke maka shi yake wato Allah ba kwace zargi yake wallahi ya hadu innahu lakabi Allah yana tare da cewa ya ce da sai ya tafi shi yake la in ukuri jula ya kurju na bawo inda za a kore su ba za su yi zuwa kare kuwa shi munafiki wato fara kura ne tsoro ne na gaske to Allah yake inda za a kore su ba ba mun zura ba ko kadan wala in kutilu la yasuruna inda za a yake su ma kuma ba za su taimaka musu ba wala in nasaru inda za su gudu a tawaga ta su na cewa su taimaka musu sai Allah yake la yawallun al adba wallahi za ka ga an fara gudu za su biya su ba da waya gudu a zafi Allah ya kace san yake sun malayin sarura sannan kuma ba za su taimake su ba ko da dai wannan sifar munafikai kamar da Allah madaukakin sarki yake gaya mana to shi ne Allah madaukakin sarki yake to ta'atu ma'rufa wato ta'atuhum biyayya su ga Annabi alaihi salatu wasallam da rabiya kowa ya ganta cewa ta ba kike ba ta duki ba inna Allaha khabirun bima ta'malu lallai Allah madaukakin sarki gwani ne mai ba da labari dangane da ababen da kuke aiwatarwa sai Allah ya ce kul adiyaullah ga musu lallai ku ba Allah wa adiyu rasula kuma ku yi biyayya ga annabi alaihi salatu wasallam ai jami'u kitaballahi wa sunnati rasuli ku bi kitabu Allah kuma ku bi sunnar annabi sa fa in da wallau idan kuka ba da baya asalin kalmar fa in ta tawallau ne la'allakum tadhakkarun la'allakum tatadhakkarun kaidar asalin sa ta wuce guda biyu sai ake jabi daya to fa in ta tawallau fa in ta wallau idan kuka juya baya kuka kyale abin da annabi alaihi salatu wasallam ya zo muku da shi to fa inna ma alayhi ma umila to abin da aka dora mana nauyi ya riga ya idan Allah ya ya ayyuha rasul balli ma unzila ilayka min rabbi wa in lam taf'al fa ma ballagta risala wallahu ya'tibuka min an-nas kaga Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa abin da aka yi wa annabi alaihi salatu wasallam umarni umarni cewa idan da abin da wato aka saukar masa in bai haka wa bai ba a ranar hajjin ban kwana ko sai ya tsaya a gaban sahabbai saboda mutum saboda mutum dubu ɗari in yayi wasiya yayi nasiha yayi wa'azi yayi wa'azi sai ya ce ala kowa ya saurara shine ala dama ku ba da hankali nan kowa ya saurara zai ce hal ballatu in na isar da sakon da Allah ya turo ni da shi sai ka bai ta daga hannu ce sai sai daga hannu ce ya rasulullah na ka ta ballata kai nasiha kuma kai isar sai haka da hannu ya ce Allahumma fajja Allah ka ce da sai da annabi alaihi salatu wasallam ya haka hajjin ban kwana shi sa babu wani alkhairi da ka sani da wanda baka sani ba annabi bai faɗi shi ba babu shi Allah babu wani sharri da ka sani da wanda baka sani ba annabi bai faɗi shi ba babu idan ka zama mutum ya tsaya biye biye to so yake wa annabi shi biya kawai amma duk wani alkhairi da ka sani da wanda baka sani ba to annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi kawai alima huma mana alima huwa jahilahu min bayni wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shi kenan shi ma bai sani ba amma annabi ya faɗa ababen alkhairin da annabi ya faɗa masu yawa idan da mutum zai ga iyakansu ba zai iya kare su ba na taɓa gaya a wasu mata cewa iya azkar kawai da annabi ya bayar cewa wanda za ka yi na kare kai da wanda za ka yi na kaza na kaza na ce iya waɗanda annabi alaihi salatu wasalam ya bayar inganta su har ka mutu ba za ka gama da su ba kuma ba wata gaba da loko da sako da annabi bai faɗi idan kaza ya faru da kai ne za ka ce ba ina gaya wata baiwa Allah ne saboda ta gaya mun tana cikin damuwa da depression da waye sai ce ga abin da zaki ce la ilaha illallah wal azim al alim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim sai ta ce wai ba wata sai ta ce babu saboda wannan tarika so take a bata mai yawa nace to kinga abubuwan da suke kewaye mu da abubuwa ne guda hudu kawai damuwa ta kai kunci bakin ciki su guda hudun nan su ne haka yi wurin kai ya fada cikin ne a littafin da a dawowar dawa waɗannan hudun ba ka wutar su wani abu da mutum zai zo damuwa shi ne wani abu da kake jin tsoro shi ne alhuzun kana jin tsoro kamar na ba su misali a lokacin da ke kamar kamar lokacin da za a yi ƙarin albashi na ce kafin watan ya zo duk ma'aikaci a dame shi saboda bai san me zai faruwa wannan shi ne alƙawari sannan na biyu kuma shi ne alhamdu shi kuma ta kai shi ne bakin cikin da ya wuce shi ne alhamdu sannan na uku kuma algammu shi kuma algammu shi ne damuwar da kake cikin ta a yanzu ka karanta alƙur'ani suratul ali imran ba ta ba kuma gamman bi gamme wannan abin inda biza na ba su wannan fasara duk inda ka je za ka ga bakin karo sannan ta ƙarshe shi ne alkarbu shi kuma alkarbu shi ne bakin cikin da zai iya sa mutum nan take ya faɗi ya mutu akwai wani abu da ya wannan ka ƙarshen bakin ciki kenan sai annabi ya ce ka faɗi wannan na ce in kika ga wata ya miki tasiri ba wallahi ba ta biya ta da talabbu baki yadda mun biya na ba ku misali kwanaki wanda muka biya a dawar mubarak da su Usman bin Affan lokacin da ya karanta addu'a da yake cewa idan ka biya ba za ka sami bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un ko fil ardi wa la fi samaa'i huwa as-sami'ul 'alim yace duk wanda ya biya ta yace Allah madaukakin sarki ba zai biya rabin jikinsa wani bahari na jikinsa da mutuwa ba farani sai dalibin ya kalle shi yake ta kallon sai ga rabin jikinsa a matsayi sai malamin sai bai ji cewa akwai shakku wannan fa ɗalibin na yana da shakku a kan ya yana gaya ba wannan shi kuma gashi a haka yake na san kana da jin wani abu yake gaskiya malam da shi kai sai yake tsora gaya ba wallahi ran da wannan cutar za ta samu yake ranar ban biya ba kaddara ta riga ba ta yi yake ranar ban biya ba kaga ya samu larura amma har yanzu baya kare ta annabi alaihi salatu wasallam ya yi da akan kamar wanda aka yi da ya zuba ne yana ciwon ciki ya dawo ka ce ka je cikin ka yayi ƙarya annabi ya faɗi gaskiya cewa tana maganin ciwon ciki cikin ka yayi ƙarya ko ma ka kuma ta imani ake bukata to abin da yake faruwa da mu kenan ko da yake ko da yake maganin da kake bukata a lokacin shi likita yake baka shi likita yake baka haka kuma muke da wata baiwa Allah ita ma tana baba da irin aljanin da rabbi jinnu na aji sai nake mata abin da yake fara yi shine ki karanta kullun aziya bakara kullun sai ta ce min wai wata sai nace bara ba ita ba wata take zu to tana ganin ta yi kaɗan sai nace mata kamar likita ne yanzu kika je gurin likita nace idan mace tana da juna biyu wata um first trimester take cewa ko wannan trimester din nata na farko wata da ɗaya da na biyu da na uku a wannan gabar ko da na hudu ko da na uku iya uku ne kawai to a wannan gabar idan ba ta da lafiya za ku ga akwai magungunan da baya iya ba a iya nan yake tsayawa paracetamol tana ciwon makogoro ciwon zazzabi da kana ce ce sha paracetamol da kuma me yake kara da vitamin C haka za ga a wannan gurin zai ta yawo me yasa saboda a yanzu maganin da zai mata magani a daidai wannan gabar shi ne abin da ya gaya mata akwai gabar da za a zo yake to kara da kaza nake ce shi ma wanda ya san me yake a harkar abin da ya shafi aiki nake wannan mataki ake dora cewa idan kin yi kaza tsawon wani lokaci sai a ce to kara da kaza duk wanda ba shi da kwakwaran imani dangane da abubuwan da suka zo daga bakin Allah ne da zai zama bai dade bai dade yana addu'a ya gabata da domin ya raba kafa shi kuma Allah yana da kishi baya so a raba maka kafa in dai za kana so yi ma to ya dade to zai wannan shi ne ka'ida abin da ba da zai kawo ba dangane da abin da ya shafi wato biyayya ga annabi ne da sallallahu wajibi ne a yi Allah wa bi auratu ku yi biyayya ga Allah madaukakin sarki ku yi biyayya da wannan sa fa in tawallau in kuka juya baya kuka kyale abin da Allah ya turo shi da shi fa inna ma alayhi ma umila to abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa yana kansa shine balagat alal ladina ukira ilayhi wa la nas'alan al mursalin za a tambayi waɗanda aka aiko kuma za a tambayi waɗanda aka aikowa su mabiya da wadda manzanni da kuma mabiyan su duk Allah zai tambaye su to shi ne annaba ne za ta tsira mu da kanmu za mu bada jida ya yi dar ba ma shi kansa ba kawai sauran annaba ma gaba ɗaya mu za mu bada jida a kan cewa annabi nuhu ba bi za mu ji da shi ba mu Allah zai kira mu domin mutanen da za su kai kai a ce waye je da kai je mutanen al'ummar annaba ne za ta tsira mu za mu zo mu bada jida a kansa shi ne ba kai fa idan jina min kulli ummatin bi shahidi وجئنا بك على هؤلاء شهيدا to da aka samu zu a sai me yake da kuma ce lalle annabi nuhu ya zo musu me yake da kawai Allah rabbuni su biya inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka wala bi tadhim ko alfa kadati illa qawmina ama fa qadahum tubar wa hum zalimun da nan za a koyi shikenan kawai adawa kuma al'ummar nan za su wani jina cewa lallai annabu wato annabu annabu hudu ya zo musu samudawa haka annabu salihu fa amma adu fa uli kubi bi sadiya ko amma samuda wa amma samudu kuma yawa fa uli kubi riqin sarsari asiya zakaraha alaihim saba alayali duk muna da ayoyin da za mu kare wayannan annabawa a gaban Allah madaukakin sarki dangane da kayyata su da bai to saboda haka shine Allah madaukakin sarki yake to kuma wa alaikum ma umilu wato abin da aka dora muku na nauyin yana kan ku ayin zalika wa ta'zimi wal qiyam bi muqtadahu wato dangane da abin da annabin ya zo ne da girmama annabin da aka ce ku yi da irin riko da hukunce hukuncen da ya zo muku sai Allah yake wa in tu'u in kun bi ciwa annabi alaihi salatu wasalam ta haka ni za ku shirya babu wanda Allah ya taba gaya wannan kalmar cewa in an yi kira a kiriya sai annabi da kawai me mafhumul mukhalafa wanda bai bi shi ba ba zai kiriya ba idan kun ba annabi alaihi salatu wassalam za ku kiriya idan ba ku bi shi ba kuwa to ba za ku kiriya ba za ku kiriya ba me yasa li annahu yad'u ila siratin mustaqim domin yana kira zuwa ga hanya ba daidaiciya shine ne kamar da Allah yake faɗa a suratul shura صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله كثير الامور shine tafarkin ubangiji wanda allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wanda duk abin da yake cikin samai da kasai na tare sai ce wa inna ala ku saurara ila allahi tasirul umur zuwa ga ubangiji ne duka al'amuran ke komawa to Allah madaukakin sarki annabi kawai ya gaya wa cewa wa in tu'u mujahid idan ka ba annabi ka shirya babu wani malamin da girman malintar da za ta sa idan aka bi shi aka kyale annabi alaihi salatu wasalam za a kiriya babu shi babu wani amshakin shehin malami ne ya kai martaba ta kuduri ko kaza ko kaza da za a ce ka ajiye annabi ka bi kuma za ka biya wallahi babu ina ƙara kauta da harshe ne akan saboda zamanin da muka zo yanzu ana ajiye annabi ana bi ta kan malamai ana taka annabi alaihi salatu wasalam ba mu gama hucewa daga raɗaɗin da muke ciki na wato wani yana faɗin cewa ko annabi ya zo zai tattaka wuyansa kuma yanzu wani ya kuma dawowa ya kuma yi saboda ne saboda ba a ɗaukan mataki san annabin da muke yi akwai alamomin tambaya a cikinsa babu yadda za a yi al'umma ta ɗore ta ci gaba Allah baya jefa mata musibu ana taɓa wanda Allah ya fito Allah ya kyala al'ummar Allah baya ta hanyar Allah kenan inda za a rika taɓa wanda ya fi ƙauna to ko mutum da yake da mata uku za a ga in ana taɓa wanda ya fi ƙauna a matan wallahi sai sun ji ba daɗi saura illa da rashin ko illa rashin za su gane a ƙwaryar ne su za su fahimta to ina ga kuma annabi alaihi salatu wassalam yanzu annabi ya zama karan bara duk wanda ya tsayo kurarsa kawai zai zuwa annabi alaihi salatu wasalam akwai abiyat da yawa akwai abiyat akwai wani daga cikin manyan malamai da ya zo ya tara mutane yana faɗa cewa shi malamin sa keyin sa wato da annabi alaihi salatu wasalam da wani ya faɗi da yake kamar kokuna ne na zuba yace shi kuma da haka babban keyin shi ne babban kofin shayi ko kofin zuba din yace duk za a tattara da annabi alaihi salatu wasalam da wannan ɗaya malamin nasa da kuma babban keyin da babban jayin da shine babban kofi yake za a tattara kofunan su guda biyu a zuwa a cikin kofin yin malama wannan wulaƙanci dan yana so ya nuna ba cewa lallai annabi alaihi salatu wassalam kasan wato kasan wannan jayin nan ne haka al'umma mu ta goma har an kai matakin da yanzu suna faɗa ku yi hakuri yau dole domin uwan gidan mu aka taɓa dole taɓo wannan gurin ina yawan faɗa na ga a wata jiya muna karatu nace mafiya yawanci waɗanda ake zagin annaba kan su iyayen mu mu ba mu san su ba sun san a zamanin su suka zo sun san da su kamar ni ne yanzu a shekaru biyu shekaru kawai ƴaƴa da jikoki wanda za su taso sai su bai da ni zan iya bai da kai na je ni kawai ba fasa ba ce idan na sa aka yi min shi kenan wanda za su taso jikoki ƙananan ƙanana wanda za su taso wanda za a nan da shekara saba'in sai su ɗauke ni a matsayin abu shaƙi je yin malami wanda aka yi da azaban annabawa shi ne kawai ba wanda alhali ga shi karatu muke akwai iyaye na a gurin akwai kakanni wasu tun suna yawo ba wanda suka sani sai yanzu in fito in kawo abin da wato sabuwar shari'a wanda ta saba annabi alaihi salatu wasalam kuma ya ɗaya da jikoki a rikan jima da su akan wannan matsalar kamar haka ne domin waɗanda ake zagin annabin nan akan su annabi alaihi salatu iyayen mutum sun san su a zamanin su suka zo ko ba haka bane hum rijalu wa la anu rijal azabanin iyayen mu da mu ba mu san su ba amma azabanin iyayen mu da an mun karanta a tarihi ai kala kala cewa ai da rigingimin da suka faru akan waɗanda za su zo a wannan lokacin amma yanzu su ake kallo ana tashi annabi alaihi salatu wasalam malam Umar sai ba Allah ya masa rahama ba dan ya mutu ba akwai lokacin da aka taba yin wani maulidi nan ce wani ya kalli wannan shehi ya nuna shi ya ce maza kamar sai da annabi ya karbi na jika ba sai da ya karba ya ce kanya ne wannan bai kama da annabi ya ce ba kwa ganin kalli idan sa kwala kwala ya ce ya masa haka wannan shi ne kauna kuma mutum jijani a yi ya ce ku kalli idanun sa kwala kwala bacci da shi kuke ya yi kama da annabi wannan shi ne ka'ida domin annaba alaihi salatu wasalam da in gaskiya ne kana kaunar malam wani ko shehi wani in a kansa za a taka annabi alaihi salatu wasalam daga ranar ka ajiye shi a gefe kamar annabi zalla wannan wata irin rayuwa ce haka haka za mu yi ta tafiya kuli in kana aba uku wa abuna uku ko wa azwajikum wa ikwanukum wa azwajikum wa akiratukum wa amwalu liktaraftuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tawdawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi ya Allah yi mata rabbu iyalan ta tsara aya da Allah yake fata rabbaku ko ba duk tafsirin da zaka koma ka ji me Allah ba ɗauki zargi yake magana akan fata rabbaku ku yi dako ku jira musibar da zaka same ku idan har iyayenku da ƴaƴanku da matanku da dukiyoyinku da kaza sai da Allah ya lissafa abubuwa takwas yace kun kusan su biye da Allah da manzansa da jihadi yace ku jira musibar da zaka same ku to mu ba wai duka wayannan bai akan wani malamin mu kawai je mu zagi annabi alaihi salatu wasallam mu gaya mana maganganun da muke bukata a zamanin da muke ciki bakin a irin zamanin yanzu da al'umma ta samu kanta me amfa idan za a zo a yi karatu a nan ana zagi annabi ai ba shi da amfani duk ba karatun da za a yi aya za a janyo a ce annabi alaihi salatu wasalam ya nutsar da mutane akan kaza da kaza da kaza to yanzu al'umman ma haka ta koma da mutum ya ga iska ya ci ya koyi kawai sai kafa majalisi ya kawo za su yi kare da zagin annabi alaihi salatu wasalam a cikin birnin karan nan maza da wanda kullum yanzu ya zagi safai kullum ta Allah in je karatu ya zagi ta Allah sai ya wuce kansu kuma ana ji wanda yana magana ya dauko ana tsammani ya dauki ta Abu Hurairah ya dauki ta Abdullahi ibn Rabi ibn Abdullahi bajani haka manyan sahabbai yana ɗaya wasu Abu Bakar yana cewa gaba ɗaya su suka lalata addinin nan kuma karatu cikin sai suna nan ana ya dauki shi abin da kai kaji abu da yake zuwa suka canje daga lokacin da ai na ga wani yau da da zaman muna tattauna nace daga lokacin da wanda zai zo yanzu ya rika zagin duk abokan mahaifinka gaba daya sai yake gaba kakkabe shi ya dawo kan babanka ko ba ka bane to wannan ce ke waye da annaba dai ta zo nan gaba ɗaya da kake tare wa kafa da ka gaba da su kuma daurawa a ce annaba dai ta zo nan ya yi rayuwarsa bai daura da mutanen kwarai ba ai kake so ka zaga saboda haka masu zaki annabi ne iri biyu akwai masu jarabci ne akwai masu sun jarabci duk wanda zai zo kalla abokin mahaifina wanda na san tare suke kasuwancin su shekara sama da talatin tare da muka ce a ni baba na mutumin kirki ne amma shi ba mutumin kirki bane to da baba na kai me yasa da zama da jiwa ai ba ba wuce na cewa gaba da wadaukin kanwa man janata janata an ilmar ilatat albasal an qarini wa kullu qarini bil muqarani yace wa in kana da jari fa jadihu su'ata wa in kana da kai fa qarinu tahdini ko tahdini ko tahdini saboda haka wannan shine kaida wannan wata irin al'umma muka shigo na ga wasu da sabon nan yau fata ne muna karatu an zo zamanin da annaba ne za su kula yake cewa za a wayi gari mutum ya wayi gari da imani da maka wallahi a cikin lokacin ne sai mutum yana takarar san yana yawan gaya wa Allah madaukakin sarki yana taimar kuka cewa ya kiyaye imani rubuta a cikin kiyama ta zo dole alƙawarin Allah ya cika haka lumum yanzu ta koma kawai mutum da ya goge yanzu kawai ya zagi annaba da ya zo ya zagi almajiransa wanda suke tare da shi to ka gama wannan masu zagi almajiransa da masu zagi annabi duk ɗaya ne babu bambanci duk ɗaya ne domin Allah ba wajen sarki ba zai turo annabi da ya fito kuma ya haɗa shi da mutanen da suke da banza ba zai yi ba to shi kadai ne Allah ya ce wa in tu ya'u da hadari kuma a yi hakuri wayannan mutanen da ake cewa sai an bi su za a shiga aljanna a cikin al'ummomi dubu da ko ɗari da ake da su kashi da ɗari da tara ban san su ba su wuta za su shiga haka ne da ɗari da tara duk ban san su ba su wuta za su shiga waɗanda ake magana cewa idan baka zo sun shafa kanka sun rufa ba a jiro ba za ka shiga aljanna ba su waɗanda ban san su ba suka wuce sun ga ummatu kar kalatin da Allah yake faɗa su idan da suke wuce su wuce za su shiga ba san su ba kuma ba taɓa jin duriyar su ba daga inda tara saboda haka babu wanda ake bi a gaba aljanna ne Allah ba ne karatu shi kadai in za ka yi kowa dawa ya kabi shi ka rahota amma idan kai masa tawaye ka bi kowa ka tabi haka ne ko da gyara wannan magana duk wanda kai wa tawaye gaba ɗaya ka bi annabi alaihi salatu wasallam ka rabu shi domin Allah ne yake wa in tu'u mutatin idan har kun bi to za ku biya in ba ku bi shi ba an gaba ba ta shi kenan kawai shi ne ga duk wanda ya zo ya wuce ta kan annabi alaihi salatu wasalam ai Allah ma za a zo a ce shi kansa yayi rabo ba didi ba bare kuwa eh ya rai ka san Allah baka san annabi alaihi salatu wasalam ba dole sai da annabi ya ma bayanin waye Allah sannan ka sani haka ne Isa Allah yake wa in tu yahu jahannam in kuka ba annabi alaihi salatu wasalam ina kuma da yana da wannan kalmar kowa zai shirya yawa idan kuka miki za ku shirya sai Allah madaukakin sarki yake wa ma ana rasuli ba abin da yake kan manzani illa balagul mubin in ba isarwa wanda take mabayyana ba kuma yayi mu ba ce da domin sa abban nan waɗannan bayan Allah su ne suka kawo mana addini har zuwa gare mu shi suka bi dare suka bi rana ana karkace su ana ba wato ana ɗaure su ana hana su abinci na tsawon kwanaki har addini ya zo ta da Allah ya tsawo to shi ne Allah maɗaukaki kaga wato gabo wato kira kun da za a kalla kaga ta shi da ana taba ana taba sa'ad dan malik ana taba ire-iren su misali kaga su wani ayi masu misali su Abu Hanifa su Malik su waye ai duk zuwa a cewa aikin banza ne to mu abin da yasa Abu Hanifa ya go sauran shi ba ya zama ko ya bi su girma kuma ya zama malamin su saboda ya zauna da Anas dan Malik Allah ya sa amfani saboda ganin Anas dan Malik da ya a rayuwar da ya zauna da shi ya koyi wani abu a gurin da shi ya dauko gare yake da Imam Malik da Shafi'i da Abu Ahmad bin Hanbal shi za ki kira da Shafi'i shi za ku ga mutuna tabaka tabaka akwai tabi'a akwai tabi'u tabi'i to kaga karu da Anas dan Malik to ina ga wani Abu Hanifa kuma ina wani Imam Malik ina wani Shafi'i ina gaba ɗaya da ma ba da musulmi malami ne da ɗalibi da ɗalibi da ɗalibi haka suke a jiri to ka rushe gaba ɗaya tushen ta ce ba da tsammanin babu shi ƙarya ne kwata-kwata Allah ya sauke wannan rayuwar sai ana addu'a addu'o'in addu'a da zai na Abubakar yake yawan yi rabbana la tuzigh qulubana a wannan a tallata tana kula da kuma Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi wallahi dole mu rika yi ya zama wajibi kullum kai to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa ma ala rasuli illa al balagul ba abin da yake kan manzanni in ba wato balagul wa dai ta ba wanda take mabayyana ba a suratul radi Allah ya ce wa fa inna ma alayka al balagu alayna al hisab kai abin da yake kan haka ya Allah ba dai ta ce sura sai tarwa ce mu kuma hisabi za mu mutane annabi ya yi zan saboda haka yanzu mu abin da ya rage akan mu shi za a yi mana hisabi kuma a zuwa da gaji ya ta yake mazakir inna ma anta muzakkir lasta alayhim bi musayyid kai mutu wa'azi kai kawai ne wa'azi ne kai ba mai tilasta wa kowa bane ba ba za a tilasta ba lallai sai ka bi Allah madaukakin sarki ba in ka bi dubanka to sai Allah madaukakin sarki yake na'am وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم نعم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاتحون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله ملوك الجزرية وعد الله الذين آمنوا منكم Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani daga cikin ku alƙawari wa amilu salihati bayan imani kuma suka yi ayyuka na kwarai la yastaklifannahum fil ardi da sannu wato zai mai zai zai zai sa su zama mamaya a ban kasa wasu malamai suka ce al'abdu ana nufin makka wasu suka ce a'a kawai al'abdu duk duniya ce ne kamar taklafan da zina ne kabri kamar yadda ya sa waɗanda suke kafin su suka mai kasar kuma annabawan da suka zo ana ta zalunta su daga baya Allah madaukakin sarki ya ba su wato sun da iko suka mallaki kasar kamar bani Isra'ila ai kaga Allah madaukakin sarki ya yi masa alƙawarin yawa annabi Musa alƙawarin cewa za su mai kasar daga baya kuma sun mai dan daga baya Allah ya halakar da Fir'auna da yan jawabin sa gaba daya shine jin da yake wa rawmakinan na lahum dinahu sana Allah ya tabbatar da addinin Allah bil kabalahu wanda ya yarda shi wala yubaddilannahu kuma Allah zai canja muku min ba'di khawfihim amna bayan cikin tsoro da suke ciki Allah zai kawo musu aminci ana cikin tsoro da su da Allah zai kawo aminci ya abuduna ni Allah yake suna bauta mu kuma za su zamto su rika bauta mu saboda nutsuwa da aka samu da kwanciyar hankali Allah kai za su bauta da yi shiriku na bijiya Allah yake ba za su tarayya da ni da kowa ba wa man kafara ba da zalik amma duk wanda ya kafirce bayan wannan ni'imar da Allah ya masa dauke mar tsoro a kawo mar aminci kuma ya koma ruwa duk wanda ya haka bayan aminci da wato ni'ima da aka yi masa faulai ka humul fasiqun ko shakka babu wanda ya irin wannan ɗabi'ar yana cikin mutanen da ake kira fasikai alfisku kuma mun ja bayanin da shine al-khuruj an da'a fita daga yiwa Allah madaukakin sarki biyayya haka bai da annabi yake bada a hadisi wato ingantacce da yake cewa la tazalu a'ifatun min ummati zahirin ala al-haqq la yaduruhum man man qabalahum wa la man khalafahum ila yawm al-qiyamah wata wata wato tawaga inda Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ba za ta guje ba a cikin al'umma ta suna masu ranjaye akan gaskiya la yaduruhum man qabalahum duk wanda zai tabar da su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum ko wanda ya saba mu ila yawm al-qiyamah har zuwa tashi al-qiyamah in dai za ka tsaya a kan gaskiya to Allah maɗaukakin sarki zai wato zai baka ƙarfin gwiwa da kuma jajircewa ya tsaya ba duk koda duk gari za su saba ba mutukar a kan gaskiya kake to Allah ba zai dole ka ba zai yi wa tsirin salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka mun sha faɗa ibn abbas yana faɗa wayannan ayoyi ɗan biyu ne yin da ka zan karan suke alƙur'ani cewa adiyu Allah wa adiyu Rasul aqimu salawata wa atu zakata hadis kun yi wani wani da yake yi cikin da yake wayan nan a Qur'ani magana zuciya yi da biyayya ga Allah yake a taron shi kun Allah da manzo taron shi Allah da zakai da cikin da gidan taron yake yin biyu to sai yake wa yau rasul ko manzo manzon ka kaji ba kaida Allah da manzo ake bi ba kowa ba shine kaida sai yake la'allakum turhamuna dan ajiban ku in kana so Allah ya ji kanka to ka ba Allah da manzon sa sai Allah yake آية لا تحسبن لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض آمين ومأواهم النار ولبئس المصير Allah ya ce la tahsabanna alladhina kafaru kada waɗanda suka kafirta su rika tsammanin ko da su mu'jizina fil ardi za su gajiyar da Allah a ban kasa ko za su guje mar ya rasa inda suke ko su gajiyar da shi garin neman su yayi yayi ya rasa inda suke to kan shi tsammanin haka sai Allah yake wa ma'awahumun nar makomati ita ce wuta wa nabiyal masir kuma lallai jir da makoma idan ta zanto ita ce wuta Allah ya kiyaye sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات amin من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء na'am ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka bada gaskiya yasta'dinkum alladina malakat aymanukum lallai wato kurka tilatawa wato waɗanda hannayen ku suka mallaka kurka tilata musu wajen neman izini da kuma walladina lam yablughul huluma da ƴaƴan ku waɗanda ba su yi taba barki ba ba su ba na gaba ku tilasta musu ku umarce su su rika neman izinin ku yayin da za su shigo guraren ku a waɗannan lokutan da Allah zai faɗa yaro karami a cikin gida shekarar da uku zuwa sama bai wala gaba to wajibi ne akwai lokutan da sai ka bashi sai ka horar da shi wajibi ne kamar yadda ayat take nuna sai ka horar da shi cewa ya tashi shiga wajenka to ya nemi izini in ya fara magana in ba rarrabe yake gurgura ya shiga ɗakin ka ba in dai zai iya magana ya zo ya ce abba kaza ko a siyo ma alawa to a koya ba za ka fita ya ce a siyo ma kayan daɗi to lallai sai ka koya ba to sai Allah madaukakin sarki yake da bayin da suke hidima a cikin gidan akwai bayi maza ko mata to sai Allah madaukakin sarki yake wanda zina lam yablughul huluma minkum to wanda ba su zama barki ba a cikin shi ne zuwa wato yara kanana salata marrati an gane ku a wurare gurare guda uku kamar ka tambaya wannan gurare ne guda uku sai Allah yake na farko min kauli salatul fajr lokacin da ake so ka umarci ɗanka wanda ya fara magana idan kana gida in zai shiga gurin ka ya nemi izini ya yi sallama ko da bai ce in shigo bai tsaya a bakin kofa a ce shigo to na farko min kauli salatul fajr kafin a yi sallah al-fajr daga lokacin da dare ya tsala har zuwa lokacin da za a kira a salati kafin a shiga sallah to in dai da zai shiga gurin mahaifi ko ya za ta shiga gurin mahaifi wajibi ne ta nemi izini Allah da hikima ne to wannan na farko kenan na biyu wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuke cire kayan ku lokacin garjin rana lokacin azhar lokacin siyar da kayyura mutum zai koma a wannan ranar da ake ya koma gida ya cire kayansa ya kwanta yana jin iska to a nan lokacin ɗa zai shiga gurin mahaifi ko ɗa to wajibi ne da izi wa min ba'di salati al-isha da bayan sallar isha yanzu mun yi sallah ka koma gida don yaron ka zai shigo in dai tira ka kare ba falo ba gurin kowa da kowa to sai ne izi ai duk wanda yake da ayan nan dai Allah ya hikima yi ku saboda haka sai ya ce to sai ce salatu auratin lakum wayannan lokutan guda uku auratin lakum lokacin ne na al'aurar abin da ake nufi ko da mutum da ya ci rikin ba gaba daya ya cire kaya a yi rasa kayan da ba ta iya rufe al'aurarsa wasila gajeren wando wasila babu riga da kwanta haka shi ne Allah ya ce salatu auratin lakum lokuta ne waɗanda wato suke al'aura a gare shi yalla yake laita alaikum wala alaihim jinahun ba da hulla babu laifi a gare ku kuma su ma ba laifi a gare ku babu wani shi ne jinahu din ba da hulla bayan wayannan lokutan babu laifi da an yi kai komo me yasa kama ka tambaya me yake dalili da yasa aka ga Allah yake tsawa kuna a yau saboda me aikin ka ina nufin baiwa ko ƴaƴanka kai komo suke a cikin gidan nan ne gidansu nan ne gidansu to kai ma kaga sai ka kiyaye gidan ga lokutan da ake so su nemi izini in ba wannan lokacin bane ka san za ka yi irin wannan yanayin to kulle da faɗo ko da bukulli ko sakata shi ke nan kawai shi ne salatu auratin lakum shi ne tawabuna alaikum kai ba'du kuma ala ba'd kaji ku yana mu'amala da kai kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi daban-daban wallahu alimun hakim mun ja wada dawa tun daga farkon ayar Allah ya ga mana suratul anzalnaha وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بينات muka ƙara gare ku mu faɗa cewa ayoyi ne bayyinat kana ba Allah shi da malamin ke faɗa sai na Umar yace suratul nur inda mutum zai karin da yake san ma'anarta yake zai zauna lafiya a rayuwarsa domin bayan haƙoƙin Allah ta ga ba haƙoƙin al'umma ba yadda za ka yi zamantakewa da iyalinka da kuma mutanen waje suratul nur to malamai sun kawo wato asbabun nuzul kamar Dr. Muhammad Ali Yusai Dr. Muhammad Ali Yusai a wanda suka yi bayani akan tafsiru ayatul ahkam gaskiya yana ɗaya da cikin littattafan da in ka sauke su za ga baka da wani littafi da yake mai ban ƙaya fiye da mujallabi biyu wanda in dai aya ta ahkam ce wanda ba su fi ɗari uku da wani abu ba to babu wanda ya tattara hasu al-sabuni da suwaye da suka yi da tayi akan tafsir ayatul ahkam bi kai na saba gaskiya yayi kyau kwarai da gaske to ya kawo waɗansu wato asbabun nuzul kamar guda uku da yake kyau akan ayatul da sauka yace ana da ruwaya daga asma binta abi marsal da take cewa da kala alaiha gulabun kabiru laha fi waqtin kari haddu kulihi fi dukulihi fi yace tana da wani bawa kawai sai ya shigo mata in ji wannan baiwa Allah ita asma'u binta abi marsa sai ya shigo mata lokacin da ba ta so ya shigo mata tana kyamar ya shigo tana ganin haka wata kila lokaci ne ya irin wayannan lokutan da take hutawa kawai bawan ya shigo tunda kaga shi ne aiki ai kaga aiki sa kawai yake ya kudo mata kai فأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتف قرن النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ترى زوى بيتك إن خدمنا وجلماننا يدخلون علينا في حال ننكرها ya rasulullah bayin mu da ƴaƴan mu kanana suna shigo mana ɗakunan mu a lokacin da ba ma so shine tace fa nazara ta hadi da aya sai wannan aya ta sauka ya ayyuha alladina amanu liyasta'zinkum alladina malakat aymanukum kaga sababul nuzul na farko kenan sannan sababul nuzul na biyu da suke kawowa cewa akwai ruwaya da ake cewa annabi alaihi salatu wasalam wato anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'atha waqtu bayyinati ila umar annabi ne ya aika wa sayyidina umar a daidai irin wannan lokacin lokacin ciyarta lokacin da ake huta da rana sai aika wani bawa daga cikin mutanen madina ana ce da shi udna ibn amru yana zuwa fa da kala wa umar na'ibu kawai yana shiga gurin sayyidina umar yana zuwa gurin sayyidina umar sai ya shiga ɗakin sayyidina umar na barci sannan sai yake cewa kadin ka shafa anhu saubu lokacin ya tsire kayansa lokacin jirgin rana yana ya kwanta yana bai kaga kamar yadda muka faɗa lokacin rana wanda zaka ga da shi sai gajeren wando haka yana kwance yana bai sai na Umar kawai yana kwance sai ganin bawan Allah nan ya shigo masa fakala Umar sai na Umar yana ganin haka sai yake kowai wajen yake lawadittu لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا ina ma Allah madaukakin sarki zai hana da daukar da aya da zai hana iyayenmu da ƴaƴanmu da bayinmu su rika shigowa gurin ba irin wayannan lokuta sai na Umar yake fada sai da izini ba za su shigo mana ba sai da izini wanda na kama abu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rika hannun sa da yake sa kaya sai rika hannun sa yake da gurin annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa ko jarahu kad kunjila alaihi hadhihi alaya yana zuwa sai jira Allah ya saukar da wannan aya يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخرها آية لن تتوقع فخر ساجدا شكرا لله sai na Umar ya faɗi ya sujjara yana gode wa Allah madaukakin sarki saboda jin wannan aya to shine malamai suke cewa hadi idza muwafaqatu wato Umar bin Wahid yana ɗaya da cikin muwafaqatu sai na Umar wanda yake bibiyar karatuka zai gaba iya nan ne kawai ba a ta yi shiga gidan Annabi alaihi salatu shi ba za mu zo wata aya nan gaba biyu wannan azab sai da yawan na azan ita ina ma Allah ya saukar da aya kowa zai na shiga wa annabi gida sai Allah ya saukar da aya sai na Umar yana da muwafaka na da wanda wasu sun yi rubutu akan su muwafaka ta Umar kawai akwai wanda suka rubuta risala akan su to sai yake cewa Ibn Abi Hatim ya fitar da wannan ruwaya daga Imam Sudi yana cewa kana unasu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhum an yubashiru nisa'ahum nisa'ahum fi hadhihi sa'at ake da rawaito sahaba annabi alaihi salatu wasallam sun fito in zasu mubashara zasu mubashara da iyalansu shi da su a wayannan lokutan guda uku bayan tasiru bayan sun yi mubashara da su ta yayin da zasu fita kuma su yi wanka kuma ya kurjuna ila salati tawsalla fa amarahumullahu ta'ala an ya'muru mamlukina wal jilman Allah ya rukulu a rayin ji a cikin da ta aji illa bi idin to daga nan sai Allah ya umarci cewa idan duk wata su umarci bayin da suke gidansu da kuma ƴaƴan su kanana duk wanda zai shiga gurin sa a nan lokacin sai ya nemi izini saboda kauna da suke na mubashara da iyalin ko saduwa da iyalin su a daidai wannan lokacin to sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ya ayyuhan ladina amanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum ila akhir al-aya saboda haka ko shakka babu wannan umarnin yana nan har yanzu cewa duk wanda yake da yaya to wajibi ne umarce su ya koya musu neman izini a gurin sa yayin da wato yayin da za su shiga gurin sa wayannan lokutan guda uku har malamai suna ganin idan baka koya wa yayanka wato umarnin da Allah madaukakin sarki yayi yana kanka kuma sai Allah ya tambaye ka akai sai ya tambaye ka kamar yadda malaman tafsiri suka kawo shine liyasta'dinkum alladhina malakat aymanukum lallai waɗanda hannayenku suka yi wata ku umarce su wallazi na lalle gudu gudu ulama da wanda basu mana gaba cewa ne wato ki nemi izini a gare ku min ku wato salata ba za a lokuta guda uku ki nemi izini a gare ku in kauli salatul fajr kafin sallah asuba wa hina tad'una thiyabakum da lokacin da kuke tude kayan ku yana zahiratin na lokacin ne gajiyar rana shine lokacin azab lokacin kayyula wa min ba'di salatin isha haka nan bayan sallar isha salatu auratin lakum wannan lokutan guda uku gaba ɗaya al'aura ne gare laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna ba laifi a gare ku ko a gare su bayan wayannan lokutan ai kai komo tsakanin ku da su tawafuna alaikum domin masu tawafi ne a cikin ku abin nufi masu kai komo ne a tsakankanin ku ba'du kuma ala ba'du kaji ku yana taimakawa kai ko ku fi mutu wani abu ko su fi muku wani abu kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake bayyana ayoyi gare ku wallahu alimul hakim lalle Allah madaukakin sarki masani ne hakimu kuma mai hikima ne wannan ayoyin da za mu shiga ya kamata su ba mu ƙara da tsari bayani a kansu ko shakka babu ne ya kamata mu tsaya wai za mu daga alwani din kuma ulama ne ya kamata mu kai mu ji yaushe ne kuma yara suke balaga daga shekara nawa kenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalata wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana abun mu fara karatu Alhaji ya yi mana ya ji hankalin mu akan wata matsala kuma wato yana da kyau mu ƙara lura a kai cewa satin da wani bawan Allah ya turo tambaya akan cewa ta wannan maganar rida wanda yake magana kan shi yana zagin Allah yana kaza misali muka yi bayani satin da yake ko zaki ne ko yi sai ke cewa to gaskiya ya kamata duk lokacin da tunda an ci a rubuta tambaya duk lokacin da za a yi tambaya wannan shine ka'ida a yi tambaya akan matsalar da take da alaƙa da karatu in ko ba haka ba shawarar da aka bayar shine wanda zai wannan ko dai ya zo misali mu yi magana ni da shi domin yake tambaya ce da ta daga masa hankali kwarai da to a irin wa'anne ne ko kuma ya bayyana kansa ko kuma wanda na fi zaɓar ta farkon cewa yanzu mu yi magana ni da shi wata kila yanzu Allah ne ya sa zai tuba ko kuma idan ta kaddar ta zo muka gaba ta da ba'ala kawai mu cire ta shike da zarar ta zo mun gaba ta da ba'ala sai mu zare ta kawai wannan shi ne kawai Allah ya yarda akwai na na ko ba ba da Allah akwai malamu ne da muna karatu da ku shi ma yau bai zo ya yana ba mana cikin muna ba ta Allah ya ba shi lafiya akwai ruwa Allah da yake shi ma yana cikin kunci da damuwa muna ba wani da Allah ba ko sarki ya yi masa duk wanda ke cikin kunci da takanci da damuwa da wani ciki Allah ya yi masa wanda ta bayyana da wanda bayyana ba muna ba ko miji muna da wasu da ayoyi nan Allah ka yawo miki damuwa ina da kowa yi da sunayen sa kyawawa da su mun ga madaukaka duk wanda ke mana wasiya da addu'a Allah ka biya wa bukatun akwai yan uwa da za su fara aure wasu za su yi sabon aure muna roƙon ubangiji wa ɗaukakin sarki Allah ya sa albarka a muna roƙon ubangiji da suna kyawawa waɗanda za a bi ne ka Allah ya sa a bi lafiya da wa lafiya muna roƙon ubangiji da suna yin kyawawa da su kun da ɗaukaka duk waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin yan kasuwar mu gida da waje Allah ka shiga lamarin su Allah ka agaza mu ma'aikatan mu Allah ka taimake su masu neman aiki Allah ka taimake su waɗanda suke aiki Allah ya sa albarka muna kuma wani da suna da kyawawa da tsofin da madauka madaukaka marasa lafiya gida da lafiya gida da gida da asibiti Allah ka ba su lafiya gidan ka da lafiya Allah ka inganta lafiya kasar mu Allah ka zauna da lafiya masu neman kasar mu da matsaloli da wargajewa Allah ka mai da ciyar rukan su kawo mu muna da kowane gidi da sunayen da kyawawa da tsofin da madaukaka cikin dulu na zamani Allah ka tsare mu wannan abubuwa da suke ta faruwa kala kala Allah ka tsare mu na cututtuka da kwarewa imani ana da kare imani cututtuka da suke faruwa a ko'ina sai ana da kare lafiya muna da wannan yi da sunayen ta kyawawa da sufofin da wadda kai kai umarce mu da roƙe da muna roƙon ka ya ubangi ana ka biya mana bukatun اللهم قل لا تجدنا إلى طاعتك ولا تجدنا إلى أنفسنا رفعت عين أو قد ذلك اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء اللهم أنت عالم بحوائجنا فقبلها برحمتك يا هادي يا سلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك فإذا أولادنا كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين